إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka barkanmu da arzikin hallara wannan majalisi da muka saba karatun alkur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na juma'a na tunawa da malaminmu na sunna a sheikh abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rahama masallacin da yake nan unguwar kasuwar kaji a cikin garin azare karamar hukumar katabun jihar bauchi najeriya yau allah maɗaukacin sarki ya kawo mu majalisi na goma sha bakwai kuma an sha ruwa na goma sha bakwai a cikin wannan wata mai albarka wata mai alfarma wata ramadan shekarar hijira alif da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya zo daidai da goma sha bakwai ga watan uku miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar muna karatu a cikin suratu ibrahim alaihi salam a karatunmu na jiya alaramma mun tsaya a kan aya ta talatin da hudu yau za mu tashi daga aya ta talatin da biyar zuwa yadda allah maɗaukacin sarki ya ba mu iko gabanin nan akwai takardu da aka aka kawo kuma gabanin takardun ma akwai ɗan uwa wanda yake halartar wannan majalisi namu ko wannan azumin an ce da shi aka fara karatu amma Allah ya jarabe shi da jinya da ƙarshe kuma jinya ba ta tashi ba ce Allah ya karɓi rayuwarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa Allah maɗaukacin sarki ya tattala masa ayyukansa na alheri ya sa masa mizaninsa na kyawun ayyuka. Abin da ya bari a bayansa kuma Allah maɗaukacin sarki ya maye masa gurbi. Allah ya tallafe su ya kyautata inganta rayuwarsu. Sannan akwai ɗan uwa Malam Nura shi ma ‘yarsa yau Allah maɗaukacin sarki ya mata rasuwa. Bayan ta sha fama na satuttuka na jinya asibitin koyarwa da ke nan garin Azare. Allah maɗaukacin sarki ya sa mai ceto ce, Allah ya sa tanadi ce a lahira, kuma Allah ya maye muku da gurbin. Sannan akwai wannan yana cewa menene hukuncin matar da bata san idan an yi jini sai an yi wanka ba, sai ta ci gaba da azumi a haka. sai daga baya sai ta ji sai an yi wanka. Lallai ta rayu a cikin kuskure da kuma jahilci, mafi munin jahilci, inda ta yi ta rayuwar ibada ba a cikin tsarki ba. Lallai a musulunci idan mace ta yi jinin al'ada jinin ya ɗauke sai ta yi wanka. Amma waɗansu akan yi sakaci ba tare da an ba su irin wannan ilimin ba, kuskure wannan baiwar Allah tunda ta samu kanta a wannan hali yanzu da ta sani to sai ta dinga yin wanka da kuma ci gaba da neman ilimi ba iya wanka ne kadai ilimi ba dan ta san wanka to akwai sauran abubuwa tunda da bata san wankan ba ma alama ce ta cewa ta jahilci abubuwa da yawa kuma masu muhimmanci to ta shiga neman ilimi ta shiga islamiyu sai ta yin karatu sauran abin da ya wuce a baya kuma Allah maɗaukacin sarki ya yafe mata. Wannan kuma yake cewa malam mutum ya shekara ɗari da goma sha biyar kuma ba zai iya azumi ba ya matsayin azuminsa zai ciyar sosai kuwa mutumin da ya shekara ɗari da goma sha biyar sai yaushe zai yi azumi idan an ce sai ya yi azumi kuma sai yaushe zai rama idan an ce ya rama ai dama irinsu ne masu ciyarwa idan yana hayyacinsa haka ɗin ma idan yana hayyacinsa yana hankalinsa to zai ciyar a madadin azumi ko a ciyar masa idan kuma baya hayyacinsa baya hankalinsa ya ɗimauce to takalifi na shari'a yana kan mai hankali ne baligi mai hankali shine shari'a take hawa kansa wanda ba baligi ba ko yana da hankali shari'a bata hau kansa ba wanda ba shi da hankali ko ya balaga shari'a bata hau kansa ba sai an samu balaga an samu hankali to idan ya zautu ya fita daga hayyacinsa to shari'a ma ba ta magana da shi to ba azumi ba ciyarwa amma idan yana cikin hayyacinsa ya san mai shiga ya san mai fita ya san azhar ta ya san alwala ya san yana jin fitsari ya san yana jin bayan gida to wannan yana iya mayyazewa yana da hankali da haka shari'a tana nan tana bin sa abin da ba zai iya ba in mai faduwa ne sai ya faɗi gaba ɗaya in abin da yake da wani madadi ne to sai a yi madadinsa kamar azumi ba zai faɗi gaba ɗaya ba yana da madadi shine ciyarwa to sai a ciyar a madadin kowane azumi ɗaya miskini ɗaya a iya dafa abincin miskinai talatin rana ɗaya a ciyar da miskinai talatin shi kenan an masa azuminsa na, na wata guda na ramadan gaba ɗaya a iya yi kullum kullum a iya yi gaba ɗaya a iya rabawa biyu a iya rabawa uku gwargwadon ƙarfi da damar da ake tuta miskini ɗaya azumi ɗaya Allahu ala ina matsayin wadda ya nemi aron kuɗi a wajen ‘yan uwa da abokan arziki bai samu ba sai ya ara a ofe ko famfe to su kuma ‘yan uwa da abokan mai ya ce misali ofe za su ba shi dubu ashirin sai ya biya dubu ashirin da biyar ya matsayin hakan a mahanga ta addinin musulunci duk da bukatuwar da mutum yake da kuɗin yana neman addu'a kun wa mahaifiyarsa sakamakon rashin lafiya to Allah ta'ala ya ba ta lafiya Allah ya tashi kafaɗin ke sanya jinya ta kafara ce. Akwai takardu da na gaggani makamanta waɗannan neman addu'a wa iyaye. Allah bada kuma sarki ya ba su lafiya, Allah ya yaye musu, Allah ya sauwaƙe musu, Allah ta'ala ya sanya jinya ta zama kafara a gare su. To tambayar tasa amsa ta ita ce bai halatta ba. Baya halatta ka karɓi bashin kuɗi ko da a famfe ba ko a famfe ma. baya halatta ka karɓi bashin kuɗi wajen biya wato da sharaɗin wajen biya za ka biya da ƙari wannan shine ainihin riba ita ce riba ai wa kana ribal jahiliyyati fid duyun haka malam mai risala yake ibnu abi zaid Allah ya masa rahama ribar jahiliya ta kasance a cikin basussuka ne irin wannan bashi idan za ka ci bashi to sai dai idan za ka yi ƙari wannan ƙarin dubu biyar ɗin ta zama riba don haka bai halatta a ci wannan bashin ba. Allah ta'ala ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba Ya kuma mu ne ku ji tsoron Allah, ku bar abin da ya ɗoru, abin da ya sauran na riba. Wato wannan dubu biyar ɗin a batta haka Allah ya kira a bari kar a karɓa kar a yi ta'amuli da ita. Wannan ya ce tambayarsa ita ce mutum ne matafiyi sai tafiya ta kama shi a ranar juma'a sai aka tsaya a wani gari za a yi sallar juma'a to ya halatta matafiyin ya haɗa sallar juma'a da la'asar a lokaci guda ya ce wanda bai samu sallar juma'a ba ya halatta su haɗu su yi sallar azahar a jam'i ko kowa sai dai ya yi nasa daban-daban wannan ita tambayar taka ta biyu wanda bai samu sallar juma'a ba cewa ya halatta su haɗu su yi azahar a jam'i wannan haka ne, wadda bai samu juma'a ba, to juma'a ta kufce masa amma azahar tana nan a kansa. Don haka zai yi sallah azahar kuma yadda ake yin sallah azahar, in kasaru ce zai yi ta kasaru, in cikakkiya ce zai yi ta cikakkiya kuma babu laifi don sun yi jam'i wannan jam'in kuma sallar azahar za a yi ba za a yi juma'a ba ba hali wanda suka rasa juma'a su tura liman ya wuce musu ya ja su juma'a baya halatta a shari'a juma'a tana da sharuɗanta da dokokinta da ka'idojinta sai sun cika ne take zama juma'a da an rasa juma'a to sai dai azahar kuma To tambayar ka ta farko kuma malamai sun yi sabani a kanta. To idan mutum matafiyi ne sai ya tsaya yin sallar juma'a, shin zai iya haɗa wannan juma'ar da sallar azahar? Mana idan an idar da sallar juma'a sai ya tashi kuma sai ya ikama sai ya la'asar kasaru sai ya jam'in su. To shi ne malamai suka yi sabani. Zancen da ya fi inganci shine ba a haɗawa. Ba a haɗa juma'a da la'asar. idan tafiya ta kama mutum juma'a ba ta waje ba a kansa ba idan yana so ya haɗa sallolin guda biyu sai ya ajiye juma'a ya yi azahar ɗinsa kasaru ya yi la'asar ɗinsa kasaru abin da aka samu a shari'a shine haɗa azahar da la'asar wannan shine ya zo a shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa azahar da la'asar sahabbai sun haɗa azahar da la'asar abin da aka samu haɗa azahar da la'asar bai tabbata ba ba a samu haɗa juma'a da la'asar ba tare da cewa ita juma'a ba a zahar ba ce kuma ta bambanta da azahar Allah ya ji kan Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Allah ta'ala ya masa rahama sai da ya kawo bambanci tsakanin sallar juma'a da sallar azahar sama da ashirin abin da ya bambanta juma'a da azahar ta yadda ba zai yi aikiyasi ba kaga babu nafsi akan cewa za a iya hada juma'a da la'asar sai dai ta hanyar kiyasi idan za a yi kiyasi kuma to juma'a ta sha bamban da sallar azahar ballantana ta ɗauki irin abin da azahar za ta iya ɗauka na hukunce hukunce sun raba hukunce hukunce tunda sun raba hukunce hukunce to juma'a wata sallah ce daban azahar wata sallah ce daban ko da kuwa sun kasance a lokaci iri ɗaya ko da kuwa juma'a ta ɗauke a zahar suna da bambance-bambancen da ba za a iya haɗa su ba ba za a iya haɗa juma'a da la'asar ba to mun fi gamsuwa da wannan fahimta insha Allah ta'ala Allahu a'lam barakallahu fiik a yace Allah ya saka da alkhairi kai da dukkan waɗanda suke ba da gudumawa a wannan majalisi mai albarka amin Allah ya saka da alkhairi yace ga dubu biyar a saka asusun marayu da nufin Allah ya kai ladan ga iyaye da suka rasu, Allah ta'ala ya gafarta musu da jikayinsu. Tambayarsa kuma ya ce, Shin malam zan iya sadaka da kuɗi ko wani abu da fatan Allah ya kai ladan asista na wanda ta rasu ya halatta. Kwai saɓani tsakanin malamai amma zance mai inganci ya halatta, ba sai ɗanka ne zai iya maka sadaka ba. Duk wanda ya sadaka a madadinka insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai karba kuma zai sanya ladan wadda wadda aka yi domin sa sawa'un ko ɗa ne ko mahaifi ne ko ɗan uwa ne ko makoci ne insha Allah ta'ala sannan yana neman addu'a ta da ƴan uwa musulmai a bisa tibi ɗinsa da aka karba to Allah madaukakin sarki ya kawo alheri Allah ta'ala ya biya bukata kaga wannan ya mana ɗaurin minti ne fa eh ya shigo da saboda mun saba hada addu'o'in ai musu kuɗin goro da ya yi takardar sai ya so ko magana dubu biyar kaga dole mu mai da hankali yawwa saboda kudin marayu sai ya so ko tambaya kaga tambaya kuma ana karantawa sai ya so ko addu'a Allah ya biya mana bukata baki da Allah ya saka da alheri Allah ramma yau za mu shiga wani sabon faifai za mu shiga wani sabon faifai yau annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki zai kistanta mana wani abu daga labarin annabi Ibrahim alaihi abdul salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
وإذ قال إبراهيم هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم الله مدوكتين سلكيتي وإذ قال إبراهيم كنا لوكتين ده ko ambaci lokacin da Ibrahimu alaihi salatu wassalam wato annabin Allah Ibrahim lokacin da yace rabbi ja'al hadhal balada amina ya ubangiji na ka sanya wannan gari ya zama gari mai aminci wajnubni wa bani an na'budu al asna ka hane ni da ni da 'ya'yana daga mu bauta wa gumaka rabbi innahunna adlalna kathiran minan nasi ya ubangiji na waɗannan gumaka lallai sun batar da yawa daga cikin mutane faman tabi'ani fa innahu minni dukkan wanda ya bi ni bisa shari'ata da tauhidinka fa innahu minni to lallai yana tare da ni wa man asani duk kuma wanda ya saba mani ya fita daga shari'ata ya ƙi tauhidinka fa innaka ghafurur rahim ya ubangiji kai mai yawan gafara ne mai jin kai wannan faifai kamar da na ambata wani al'amari ne Allah madaukakin sarki ya kama na shi wanda yake jan hankali ne musamman ga Qurayshawan Makka da kuma dukkanin wani wanda zai biyo bayansu Allah madaukakin sarki ya yi wa mutanen makka baiwa ya musu albarka kuma dukkan wani karamci da dukkan wata kara Allah ya yi wa mutanen makka wani lokaci Allah yakan kistanta yakan ba da labari yadda al'amari ya kasance domin ‘yan kama wuri zauna su san tushensu’ su san asalin kaka aka yi idan suna ganin za su yi kora su kori annabin Allah daga gari cewa garinsu ne ko ƙasarsu ce zai zo da addinin Allah su ki karɓa tare da ga ni'imomin Allah tare da su to akwai bukatar a koma da su tarihin baya su san yaya aka yi ma suka zama 'yan garin yaya aka yi ma suka zama 'yan ƙasa idan an koma zuwa ga tarihi kuma za su fahimci cewa lallai wannan annabi ya fi su alaƙa da gari kuma ya fi su kusaci da ƙasa shi ne ɗan gari su ne baƙi garin maka baya rasa nasaba da annabi ibrahim domin garin makka a zamansa gari ka iya cewa tsatso ne na annabi Ibrahim, mafararsa zuriyar annabi Ibrahim ne alaihi as-salatu was-salam Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara ya faɗi makamancin wannan zance dangane da annabin Allah Ibrahim wa idh qala ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana billahi wal yawmil akhir ambaci lokacin da Ibrahim ya ce, Rabbi ji'al haza baladan amin, ya Ubangiji na, ka sanya wannan gari, ka sanya wannan ya zama gari mai aminci, wato kenan ka sanya wannan guri, kamar yadda Ibn Kasir, Allah ya masa rahama, yake faɗi, wato lokacin wurin bai riga ya zama gari ba. shi yasa yayi shi da tanwini rabbi ja'al hadha baladan amin ya Allah wannan guri wannan gurbi wannan bijire ka mai da shi ya zama gari mai aminci anan kuma sai Allah ta'ala ya ce wa idh qala ibrahimu rabbi ja'al hadha albalada amin ambaci lokacin da ibrahim ya ce ya ubangiji na ij'al hadha albalada ka sanya wannan gari ya riga ya zama gari ke ka sanya wannan gari can ka sanya wannan waje ya zama gari mai aminci nan kuma ka sanya wannan gari ya zama gari mai aminci ya riga ya zama gari ke wasu malaman tafsiri suka ce addu'o'in sun bambanta annabi ibrahim ya yi tun kafin lokacin wurin ya zama gari sannan kuma ya yi irin wannan addu'a bayan wajen ya zama gari suka ce domin abin da yake nuna cewa sai bayan gari ya kankama ya zama gari ne yayi wannan addu'a a wannan waje a can gaba ya ce alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaq inna rabbi la sami'ud du'a godiya ta tabbata ga Allah wanda ya mini kyauta tare da na girma ala al-kibari tare da tsufata ya min kyautar ibrahim isma'ila wa ishaq ya min kyautar ɗa Ismail kuma ya min kyautar Ishaq. In dai a lokacin an masa an haifi Ishaq suka ce to tsakanin Ismail da Ishaq akwai kimanin shekara goma sha uku. Kuma lokacin da ya kai mahaifiyar Ismail da Ismail ya ajiye su a wannan kwari lokacin ana shayar da Ismail. Kaga lokacin da ake shayar da shi kuwa kaga ba a haifi ishaka ba sai bayan nan da shekara goma sha uku ne aka haifi ishaka da haka lokacin da ya kai su wuri kwari ne kwazazzabo ne wuri ne da babu ruwa babu abinci sai ya ce ya ubangiji na ka sanya wannan waje ya zama gari mai aminci amma daga baya ya sake wannan addu'a bayan an samu shekara sama da goma sha uku sai ya sake roƙon Allah rabbi ja'al hadal balad amina ya ubangiji na ka sanya wannan gari da yanzu ya kankama ya zama gari mai aminci annabin Allah Ibrahim ya roƙi Allah ya sanya wannan gari ya zama gari mai aminci wani gari ne malaman tafsiri suka ce wani gari ko banda makka ai ana magana ne akan garin Makka wannan bi ijma'il mufassirin da ijma'in malaman tafsiri wannan albalad da ake nufi shine Makka shine garin Makka inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina Allah madaukakin sarki yace farkon ɗakin Allah, farkon ɗaki da aka sanya wa mutane, allazi bi bakkata, ai, allazi bi makkata, ɗakin da yake garin makka, mubarakan mai tulin albarka. Allazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alami, sannan ɗaki ne wanda ya ƙunshi shiriya ga talikan bayi. Fihi ayatun bayyinat, Allah yake cikin wannan ɗaki akwai ayoyi bayyanannu akwai ayoyi akwai darasi akwai ababen lura akwai darussa masu tarin yawa kuma a bayyane suke maqamu ibrahim cikinsu akwai makamu Ibrahim, wa man da khalahu kana amina. Allah ya ce, wanda ya shiga wannan wuri, wanda ya shiga wannan ɗaki, wato gurin wannan ɗaki to ya kasance cikin aminci. To, wannan wajen shi ne dai albalad da annabi Ibrahim yake faɗi a nan. To, kaga kenan Allah ya karɓi addu'ar annabi Ibrahim, har yana cewa wa man da khalahu kana amina. duk wanda ya shiga ya tsira duk wanda ya shiga ya amintu shi yasa garin makka ya zama shine bigire mafi albarka a doron ƙasa Allah bai yi bigire Allah bai yi ƙasa mafi albarka a duniya kamar makka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mafi soyuwar ƙasa a duniya a wajen Allah shine makka lokacin da aka fidda shi daga makka ya kama hanyar madina ya juyo suka ce ya faɗi wannan kalami mai ban tausayi yana mai ban kwana da garin makka ya ce innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ila allahi walaula anni ukhrijtu minki lama kharajtu yace ya ke makka ita ce ke ce mafi alherin ƙasa kuma ke ce mafi soyuwar ƙasa a wajen Allah ya ce in ban da an fidda ni daga cikinki makka da tsiya-tsiya da ba zan fita ba tsira da amincin Allah su tabbata gare shi don haka ba a yi gari kamar makka ba ba a yi birni kamar makka ba ba a yi wuri mai tsarki kamar makka ba amma na an tambaye shi ina yake son zuwa a duniya sai ce washington eh ka je ka washe kuma ka dawo eh ba shi ne Washington ɗin ba, eh ka washe kuma za ka dawo. Ko ya ce New York, ina ka fi son zuwa a duniya sai ya ce Dubai, ka gaba gidaje kenan. Ai, duk zuciyar mumin tana ta'allakuwa da ɗakin Ka'aba, tana ta'allakuwa da ɗakin Allah. kuma babu mayan ɗakin Allah irin wanda ya san shi, za ka yi mamaki, wadda bai taɓa zuwa makka ba, to shi marmarinsa da makka ma mai sauƙi ne, ai mayan makka wanda ya je makka. Eh sosai, mun karanta a bakara, da addu'ar da annabi Ibrahim daga cikin addu'o'in da ya yi, sai ya roƙi Allah maɗaukacin sarki ya kamma zukatan mutane da wannan ɗaki. ya sanya shi wurin jeka ka dawo jeka ka dawo jeka ka dawo shine masaba Abdullahi dan Abbas yace wurin da zaka je ka koma ga iyalanka ka sake zuwa ka koma ga iyalanka ka koma ka je ka koma ga iyalanka sai ka ji kana so ka sake zuwa za mu karanta a waɗannan ayoyi annabi Ibrahim yace waj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhi ya Allah ka sanya zukatan mutane sururu ka sanya zukatan mutane su karkata zuwa gare su wato zuwa ga wannan gari zuwa ga wannan wuri Allah ka sa mana tsoron rabo da ɗakinka mai albarka don haka maka ake nufi annabi ibrahim ya ce ya Allah ka sanya wannan gari na makka ya zama gari mai aminci to kun ga farkon abin da ya fara roƙo shine aminci bai ce ka sanya wannan gari ya zama garin addini ba farkon addu'a ka sanya wannan gari garin da za a tsayar da sallah karon farko ba sai ce ya zama gari mai aminci saboda idan babu aminci ba abin da zai da addini da rayuwa suna gudanuwa ne a cikin aminci alabashi idan an zauna lafiya ba barazana, ba sata, ba wafce, ba sane, ba tsorataswa, ba kisa, ba wafce, ba kidnapping, babu fashi. Alabashi sai ka ga komai yayo, amma idan gari ya cika da barayi, idan gari ya cika da ‘yan kwanta-kwanta, idan gari ya cika da ‘yan wafce-wafce, kame-kame, tsara suka, ‘yan daba, da sakalai to abubuwa da yawa ba za su yi ba gwargwadon rashin nutsuwarku gwargwadon abin da za ku rasa a rayuwa ko a addini shi sa aminci yana da matuƙar muhimmanci yana da matuƙar muhimmanci annabi ibrahim sai ya roƙa wa garin makka aminci karo farko ya Allah ka sanya wannan gari ya zama gari mai aminci Allah madaukakin sarki ya amsa addu'a yace wa man dakhalahu kana amina wanda ya shiga ya amintu wannan aminci gatar aminci da Allah ya yi wa makka sai Allah ya yi wa makka gatar aminci iri biyu al'amnu shar'i wal amnu kauni akwai aminci da ake cewa al'amnu shar'i aminci na shari'a wanda dokoki Allah ya kafa domin aminci ya zauna a makka dokoki ya kafa wanda dole a bi su domin wannan amincin ya zauna da hukuncin Allah maɗaukakin sarki na dokoki na addini daga ciki Allah maɗaukakin sarki ya kakkaɓe hannun mushrikai daga makka gaba ɗaya yace ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada ya ku mummunai mushrikai najasa ne ba daga bana kar wani cikin su ya ƙara kusatowa ɗakin Allah kar wani ya ƙara kusatowa masallaci mai alfarma daga bana aka kakkaɓe hannun mushrikai da kafirai gaba ɗaya kuma har kawo yau ɗin nan mushriki ko kafiri ba shi da lasisin shiga garin makka Allah ya hana a dokar musulunci shi yasa wanda ba musulmi ba idan ya kama hanyar makka daga judda ko ya kama hanyar makka daga madina ko ya kama hanyar makka daga ta'if ko ya kama hanyar makka daga duk wata hanya mai shigowa makka gabanin ya iso makka da wasu kilomitoci zai ga an rubuta ga hanyar wanda ba musulmi ba za a rubuta da jan rubutu za a rubuta da jan allo tsariku ghairil muslimina hanyar waɗanda ba musulmai ba ko da turanci a ce non-muslim follow here wanda ba musulmi ba ya kurɗa tana ba hali ya shiga makka kuma wannan dokar tana nan har gobe to wannan yana daga cikin saka ɗan ba na a zauna lafiya a makka kaga ba rikicin addini kenan sannan Allah maɗaukakin sarki ya hana daidai da farauta a makka ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ya ku mummunai kar ku kashe abun farauta alhalin kuna cikin harama ko kuna cikin harami wanda ya ɗau haramar umra ko hajji baya kashe dabbar farauta ko akan hanyar sake kafin ya shigo harami haka in ya shigo harami duk abin da ya gani na dabba a cikin harami ba hali ya taba ko da baya haramar hajji ko umra ba a tabawa ba a kashewa shi yasa zaka ga baraye rututu ba mai su gabaru nan su hauka faɗaka su sauka a watsa musu abinci su ci su tsallatan su tsallatan su hauratan su hauratan da su ake rayuwa za ka wuce su ɗan furka su canza hanya ka wuce abinka. Ba wadda ita taɓa ba na yankawa ba ne, ba na saidawa ba ne, ba kuma na ɗauka ba ne, kar wani ya ce zai ɗauko irin barin makka, ba a yi. Aminci da zaman lafiya, shi yasa da kyanwa da ɓera a makka ne za ka ga kyanwa da ɓera suna cin ƙashi a leda ɗaya. bera yana gurgura kyanwa tana gurgura ni na ga wannan a makka na ga wannan a makka murgujejen bera ya ci ya ƙoshi irin beran makka ba irin berayenku ba irin beran makka ya ci ya ƙoshi ya zama murgujeje ga kyanwa kuma a leda ɗaya sauran ƙashi da aka jefar suna yaga kowanne yana ci shi bai san abin tsoro ba ce ita ba ta san shi nama ba ne saboda zaman lafiya an hana da haka ta wannan fuskar zancen a kama a kashe ko baro zancen a kama a kashe ko tsuntsu balle barewa balle wata dabba babba balle mutum daga cikin matakin da Allah ya ɗauka wa makka don a zauna lafiya Allah maɗaukacin sarki ya ce innal ladina kafaru ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد سيتي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم Allah madaukakin sarki yace lalle waɗanda suka kafirce wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram kuma suke kange wasu daga bin addinin Allah kuma suke kange wasu daga masallaci mai alfarma suke hana su imani suke hana su yin sallah Allah yace masallacin da allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'an wanda muka sanya shi wa mutane daidai wa daida al'akifu fihi da ɗan gari walbadi da bako Allah ya ce duk ɗaya ne yau ka shiga makka da kai da ɗan makka duk ɗaya ne a makka shi bai isa ya ce shi ne ɗan gari ka jira shi ya ɗawa ba sawa an al'akifu fihi walbadi Allah ya sanya da ɗan gari da bako duk ɗaya ne a makka garin kowa ne sai Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin duk wanda ya nufi wata ɓarna ko wani zalunci fihi a cikin makka a masallaci mai alfarma Allah ya ce nuzikhu min azabin alim za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi nufi ba mutum ya nufi ɓarna ba ya aikata ba nufin ɓarna ko ya nufi zalunci a makka Allah ya ce nufin kawai sai mun ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi ina ga in ya aikata waɗannan duka yana daga cikin shimfiɗa da Allah maɗaukacin sarki yawa garin Makka da dokoki don ya tabbatar da aminci wa Makka. Ya zo cikin hadisin Abdullahi ɗan Abbas cikin sahihu Muslim. Ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Inna hadal balada harramahu Allahu yawma khalaqa samawati wal arda. Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan gari na Makka Allah ya haramta shi tun daga lokacin da ya halitta sammai da ƙasa ya haramta shi ya haramtar da shi ga azzalumai da maƙetata ya haramta shi wa ‘yan bindiga daɗi ya haramta shi wa ‘yan ƙwace kidnappers ya haramta shi wa duk wani ɗan ta'adda sannan Allah ya haramta shi wa duk wani wadda yake nufin barna kowace iri tun daga lokacin da ya halarci sammai da ƙasa ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake fa huwa haramun bi hurmati llahi ila yawmin qiyamah wannan gari na makka haramun ne da haramcin Allah haramun ne da haramcin Allah har zuwa ranar alkiyama yace ولم يحل القتال فيه لأحد قبلي yaƙi ko faɗa ko kisa a cikin maska bai halatta ba ga kowa ga wani kafina ma walam ya hillali ya ce haka nan nima bai halatta gare ni ba na yaƙi ko na faɗa ko na kisa a makka sai ce illa sa'atan min nahari in ban da wani yini guda ɗaya ɗan wani lokaci a yini da ya bani dama gwargwadon yadda zan shigo na karɓi garin shi ne buɗe maka Allah ya halatta masa gwargwadon lokacin da zai shigo ya karɓi garin makka daidai wannan ya ce an halatta mini iya wannan ya ce daga nan kuma fa huwa haramun bi hurmatin lahi ila yawmil qiyamati daga nan makka haramun ce da haramcin Allah har zuwa alkiyama la yu'dadu shawquhu wannan wuri na haramiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba a tumbuke kayarsa ko kaya ce a garin Makka ba a tumbuke ta ba a kawo fatanya ko magirbi ko gatari ko tebur a cire wata bishiyar kaya kamar aduwa ko bishiyar magariya ko wata bishiya irin ta ƙaya baya halatta wala yun faru saiduhu hakan nan kuma ba a koran abin farauta ba a ganin zomo a tashe shi ba a ganin gada a tashe ta ba a ganin damo a tashe shi ba a ganin baru a tashe shi ba a tasan abun farauta da sunan za a farauce shi da aka ce wala yunfaru ko wala yunaffaru yana nuna maka cewa daidai da ka masa barazana ma ka hana shi nutsuwa ba a yi yanzu ɗan barin nan na maka da kake gani a jikin harami suna cin tsaba suna cin abinci ba ka ɗaga musu hannu kai fir ka kore su ba ruwanka da su ba abin da ya dame ka da su la yunaffa ba a tafarsa in ya ga inuwarka ko ya ji motsinka ya tashi wannan dankansa in bai tashi ba ka tsallaka shi ka wuce ba a ɗaga masa hannu ba a koransa ba a ture shi shine la yunaffaru saibu an gane ko a san wannan ladabi ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها sannan ba a ɗaukan tsuntuwar makka sai in wanda zai yi cikiya ba a ɗaukan tsuntuwa a makka ba ka gani ko taro ko sisi ko riyal ko nera ba ka gani ka ɗauka a makka amma sai ka ji alhazai suna kukan lalita su taɓata ana cikiyar lalita taɓata ba a yi ko wata shekara muna aikin alhazai wani alhajinmu aka bugo mana waya cewa yana asibiti mota ta kaɗe shi yaushe aka kaɗe shi yaushe aka roshin da shi asibiti yaushe aka cika fom ɗin kwantar da shi wa ya biya kuɗin magani a sai da aka kwantar da shi asibiti ya kwana ana yi masa magani aka sa shi kuma ICU sannan ta hanyar hukuma labari ya same mu cewa ga alhajinmu nan a asibiti kaza kaza kaza kaza muka tafi wannan asibiti muka je muka samu MD na asibiti muka gabatar da kanmu muka gabatar da kanmu yace eh yana cikin ICU amma za ku iya ganin sa ya jagorance mu muka je muka shiga wajen wannan bawan Allah a cikin ICU yana wani hali injina gaba daya a jikinsa an manne masa injina kuma an sa masa kayan mai jinya muka gan shi iya abin kenan mu gan shi tun da kayanmu ne, amma ba mai zama kuma ba a bukatar mu kawo komai, kuma ba a bukatar mu cika kowace takarda. Muka juya muka tafi. Bayan kwana biyu muka dawo ya farfado, an fidda shi daga ICU an kai shi wani ɗaki, shi kaɗansa shakai kaɗanka, yana kwance, ya buɗe ido muka gaisa. yaya jiki yake lafiya alhamdulillah kana cin abinci yace ina cin abinci sau hudu sau biyar a rana yace ana kamun abinci mai daɗi ina ci ina sha ba matsala yace ba wata matsala bai nemi ɗansa ba bai nemi matarsa ba bai nemi uwa ba bai nemi uba ba bai nemi dangi ba yana kwance lif a cikin AC muka gaishe shi muka juya muka tafi bayan kwana biyu muka sake dawowa lafiya sumul yana tashi ya zauna ya karye a hannu an masa POP abin da yasa an ɗauko muku labarin sai wannan lokacin sai masu harkar kuɗi na wannan asibiti sai suka ce suna son ganin mu a ofis muka je ofis suka ce wannan bawan Allah lokacin da aka kaɗe shi an samu kayayyakinsa a aljifinsa da kuɗinsa, dala kaza da riyal kaza. Don haka, ku zo mu sallama muku. Muka je aka ɗauko komai da kominsa da kuɗinsa tsab da komai aka irga, a nan ne muka cika fom, ni wane-wane jami'in kaza-kaza. Na karɓi kuɗin majinyaci wane-wane, ɗan jiha kaza, ɗan ƙasa kaza, dala kaza, da riyal kaza, a asibiti kaza a hannun wane, ka sa hannu shi ma ya sa hannu aka yi dokumentin wannan takardar aka baka kofinta aka ɗauki wannan kuɗin kuma aka baka kai da kikin ina ne za ka ci wani abu kuma kai da kikin ina ne ba a koya ma darasi ba amma garin da ba aminci a jikin gawa ake saɓule kuɗi a jikin gawa ake saɓule waya a cikin gawa ake ɗauke duk wani abu mai amfani sai a batta fankan fayau an tattare ta masu kawo ɗoki su suka ɗauke don haka garin makka harami ne waɗanda suka san dokokin garin sun san ba a ci ba a ɗauka a banɗaki kaga kayan mutum kar ka ɗauka sai dai idan za ka kai wajen cikiya a farfajiyar masallaci ka gani a cikin masallaci ko akan hanya kaɗan ne ko da yawa wallahi kar ka ɗauka don ka mallaka ko a masaukin alhazai kar ka kuskura ka ɗauka don ka mallaka ba a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tun da Allah ya halicci sama da ƙasa aka ɗauki wannan doka a makka kuma in za ka iya wannan yaƙi idan za ka iya shiga wannan faɗa don Allah ɗauki ka ce a haɗa a lahira wala yultaqatu luqtatuhu ba a ɗaukan kayan tsuntuwa a makka illa liman arrafaha sai in ga wanda ya san cikiya zai amma ba wanda zai ce mallake ba ba wanda zai ce mallake ba kuma ya haɗa haramin maka har mina har mina wurin da al'adai suke zama su yi wasu kwanaki nan ma yana cikin haramin maka da haka ko a mina karka ka ɗauki tsuntuwar alhaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wala yuktala khalaha sannan ba a yayan ciyawar makka wancan an hana cire ƙaya ko to yanzu ko ciyawa ba a sa lauje a dinga yankan ciyawar makka ba a yi ba a yi wa ciyawa haka ake barinta ta bushe in mai bushewa ce in mai rayuwa ce ta ta rayuwar ta haka ba a yi ba a cirewa to sun yi rabo ma a yanzu nan aka ce ba ciyawa mu yanzu nan aka ce ba ciyawa ya shiga ku to amma can da Allah madaukakin sarki ya san me ya aje a wajen an hana ciyawa fa qala al-abbas sai baffan annabi sallallahu alaihi wasallam abbas ibn abdul muttalib sai yace ya ma'aikin Allah illa al-idkhir amma a yanayin tiran ciyawan nan amma kuma ko dai za a yi mana alfarma banda tsaure banda tsaure a wata riwaya saboda makera suna amfani da tsaure wajen hura wuta sannan masu ginin gida suna amfani da tsaure wajen yin rufi sannan aikin kabari ana amfani da tsaure wajen rufe kabari muna amfani da tsaure ya ma'aikin Allah shi an yafe mana ma iya yanka annabi sallallahu alaihi wasallama yace illal izkhir eh an yafe muku kwa iya tiran aure shi an ba da dama amma in ba haka ba a cirewa rungu kargo inda akwai ya bururu ba a cirewa haka yake wannan tsabar aminci ne fa ciyawa ma wai a batta amma ka tsabar aminci da zaman lafiya to wannan a bangaren al'amnu shar'i ke na ɗan tsakuro mana a bangaren aminci na shari'a na dokokin Allah da ya sanya a Makka akwai kuma al'amnul kauni aminci na ƙaddarar Allah, yadda Allah ya ƙaddara wa makka zaman lafiya a hukuncin da ke wajensa a ƙaddararsa. Gari ne wadda Allah ya hukunta masa a zauna lafiya. Da haka ba wani matsayaci wadda yake nufin makka da fitina wadda zai iya cin nasara, Allah ya riga ya tsare. Idan ba ku manta ba, cikin suratul fil Allah madaukakin sarki ya saukar da sura ta kutum da ake ce da ita suratul fil surar giwa to mutanen giwaye wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bamu labarin su cewa an yi wani sarki a can ƙasar Yaman sarki Abraha sarki Abraha saboda wasu daga cikin masu imani a wancan lokacin sun je sun lallata musu wurin bauta a Yaman shi kuma sai ya ga dan huce haushi shine ai akwai su ma ɗaki mai alfarma nasu na masu imani a makka ya lashi takwabin sai ya rushe wannan ɗaki sai ya ga bayan wannan ɗaki sarki abraha ya gangami ya ɗebo ƙarfafan tawaga sannan ya sa aka ɗauko jibgegiyar giwa wacce wannan giwa amfaninta da za ta yi idan an zo makka za ta je ne ta bi ta kan ɗaki mai alfarma tafiya za ta yi a kansa kawai ta yi masa rugu-rugu ya wuce ya tafiya saboda ƙarfin mulki kuma a daidai wannan lokacin ba wanda ya ya tunkari sarki abraha tun daga yaman har zuwa makka ba wanda ya ya tunkare shi ya haɗa giwaye da ƙatuwar cikinsu wacce ita ce sayyada da za ta taka ɗakin ka'aba ta murƙushe ya kuma ɗauki tawaga ta mayaƙa ya nufo ɗakin ka'aba sai da ya zo dab da shiga garin makka dab da shiga garin makka sai ya tadda shinge na kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdul Muttalib sai ya tattare raƙuman Abdul Muttalib kimanin raƙuma ɗari biyu ya tattare su gaba ɗaya ya kora a cikin tawagarsa aka je aka sanar da Abdul Muttalib cewa to ga sarki Abraha da jama'a mayaƙa ya zo ga abin da ya ya kora maka garken raƙuma. Nan yadda sarki Abraha suka yi zango, Abdulmuttalib ya zo, farin dattijo da farin gemu, ga dattaku ga girma, ga daraja da alfarma irin ta jahiliya. Ya zo shi ya gurfana a gaban sarki Abraha, ranka ya ɗe mai girma sarki, abin da ke tafe da ni. na samu labarin raƙuma na guda ɗari biyu ka yashe su daga garke ka sanya su cikin tawagarka ina roƙon alfarma a dawo min da raƙuma na sarki ya dubi abdul mutalibi ya ce ina ganin ka dattijo kamar mutumin kirki na taho na nufi alfarmar garinku na nufi ɗakin da kuke gadara da shi mai tsohon tarihi zan rusa maimakon ka roƙi alfarman na haƙura maimakon ka roƙe ni kar na yi abin da na niyyar yi amma ka zo min da maganar raƙumi kai raƙumi ne a gabanka wannan shine matsayin ɗakin naku a wajenku abdul mutsalib ya ce a'a Allah ya taimaki sarki su raƙuma na wani shi ya sa na zo roƙon alfarmar a bani kayana shi ɗakin da me shi ba ni ne me shi ba ai kaga dattijo ya yi jawabi mai kyau ko abraha ya ce ɗebi raƙumanka lalataccen tsoho kuma haka aka yi ya ce jama'a mu kama hanya suka kama hanya sai da suka je daidai wurin da Allah ya saukar musu da lugude sai giwa ta tucewa giwa kuma an riga an ɗauko wacce ba za ta turu ba saboda an yi mata ɗaukan mugunta balle a tura ta idan an juya da ita za ta za ta koma in an juyo da ita in ta zo wajen ba za ta wuce ba sai ta kafe a wajen ana nan a wannan hali mai keke mafita mai keke mafita har ruwan mafifa ya sauka musu Allah ta'ala yake alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil baka ga yadda Allah yadda ubangijinka yadda mutanen jiwa ba alam yaj'al kaidahum fi tadlil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله يسن ياسو أكرشي كمر كرمامي da aka ci aka tattace aka mutsumutsu da shi kamar ciyawa da dabbobi da dawaki suka ci suka yi watsa-watsa da wurin suka rikirkita wajen haka aka mai da su gawawwaki karyayyu wasu ƙonannu wasu sun gaba ɗaya sun zama wani iri an yi fata-fata da su Allah ta'ala ya ce muka yi musu ruwan duwatsu masu tartatsun wuta ta hanyar tsuntsaye da suka zo daga sama saboda a tsare su kasu cimma waccan manufar tasu ta rusa ɗakin Ka'aba ku duba alkawarin Allah shi yasa bayan alamtara kaifa sura da ta biyo bayanta tana da alaka da ita ita ce li'ilafi quraish shi yasa masu shan rubutu ma suke shan li'ilafi quraish aniyar kowa ta bi shi ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya ce, Mun ɗauki wannan mataki akan Abraha da mutanensa, li'ila fi ƙureshin, domin mu ƙara tabbatar da haɗin kan ƙureshawa ka a tarwaka su. Domin a ƙara tabbatar da ƙureshawa akan addininsu da haɗin kansu. Ila fihim, rihlata shita'i wa saifi, sun riga da sun saba da tafiye-tafiye lokacin ɗari, da tafiye-tafiye lokacin zafi. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Falyabudu rabba hadal baiti, idan dai ƙureshawa ‘yan halal ne, to su bauta Ubangijin wannan ɗaki. Allazi at'amahum min ju'in, wanda ya musu hanya suke ci, ya ƙosar da su, ya raba su da yunwa, wa amanahum min khawfin, ya kuma amintar da su daga tsoro. Jama'a idan an samu abinci an zauna lafiya mai ya rage mu da bautar Allah. tsakani da Allah ka ci ka sha ka zauna lafiya kuma ka ci bauta wa Allah shi yasa alamtara take da alaka da li'ilafi li'ilafi take da alaka da alamtara duk dai zancen yana komawa zuwa ga irin tsari da Allah madaukakin sarki ya ba wa ɗakin Ka'aba kare hakan akan haka Allah yake goranta wa Qurayshawa yace awalam numakkin lakum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna rizqan min ladunna to lokaci ya riga da ya tafi amma muna da sauran ƙarin bayani akan abin da ya shafi al'amnul kyau wato amincin da Allah ya sanya wa Makka da ikonsa da kudurarsa da kaddararsa subhanahu wataala wadda ba abin da zai shiga Makka na barna insha Allah ta'ala Allah ya riga ya tsare garin Makka da ikonsa ga takarda ta shigo gobe talata za a raba wa marayu gida 500 abun da ya samu kuma likitoci za su zo su duba yara marayu guda 100 za a ba su magani kyauta a nan masallacin kenan insha Allah ta'ala gobe idan Allah ya kai mu wato bana kenan mun ƙara samun ci gaba bayan abin da aka samu na rabon tallafin abinci da tufafi sannan kuma waɗanda suke fama da jinya zazzabi ko wata larura ta rashin lafiya insha Allah ta'ala gobe likitoci za su zo wannan waje su dudduba yaran sannan kuma a ba su magani gwargwadon abin da Allah ta'ala ya ba da iko muna roƙon Allah ta'ala ya tara mu a cikin lada kuma Allah ya sa da shi muke yi Allahumma qasim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al al-waritha minna waj'al tharana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم